علم فمخرجون إن تتبعون إلا الله وإن أنتم إلا مخرجون قل قد كانت الحجة البالغة فلو شاء لأتاهم أجمعين ولو كان ولو كان القدر حجة لأهل لم يعذب الله المكذبين للرسل كقول نوح وآل وثمود والمكذبات وقول فرعون ولم نعبد إقامة الحدود المبتدئين ولا يحتج أحد إلى قدر إلا إذا كان متبعا لأوامر غير من الله ومن بعد قدر حجة لأهل الذنوب لم يرفع عنه الذنب والعقاب فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه فعليه ألا يذم يذم أحدا ولا يعاقبه فعليه ألا يذم يذم يذم ألا يذم أحدا يذم ألا يذم ألا يظلم أحدا ولا يعاقبه ولا يعاقبه ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا وهذا مبتدع طبعا وأخلاق شرعا وقد قال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقال تعالى أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم ومماتهم ساء ما يقومون وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى أم أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا لا يرى ولا ينهى وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال احتج آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأبدل لك الملائكة وأبدل لك ملائكته أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي استطاعك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده فلكم وجدت مكتوبا علي قبل ان اخذ وعسى ادم ربه غروا فغوى
قال بأربعين سنة قال كلمة ذموني على عقل قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة قال فحج آدم موسى نعم.
أي بلغه بالحجة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon kai a cikin garin Kano a wannan yammaci mai albarka na ranar litinin daren talata yau sha hudu ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan daya meladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurqan bai na auliya'in rahman wa auliya'in shaitan wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na 67 malam ya ce wa man zanna annal qadra حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مالك ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب وأن دكي صمان kafa hujja ko kuma kaddara hujja ce ga masu yin laifi ga masu yin zunubi fa huwa min jinsil mushrikina to mai irin wannan zato yana daga cikin jinsin masu shirka da Allah allazina qala Allah ta'ala anhum wanda Allah ta'ala ya faɗa dangane da su sayaqulu allazina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna Allah ce da sannu waɗanda suka yi shirka za su ce da Allah ya ga dama da ba mu yi shirka ba wala aba'una haka nan da iyayenmu ma ba su yi shirka ba wala harramna min shay da ba mu haramta wani abu ba wato a ibnu taimiyya kamar yadda muka sani yana magana akan waɗanda suke ganin cewa duk irin inda bawa ko duk yadda bawa ya tsinci kansa a cikin aikin duk da ya tsinci kansa mai kyau ne ko mara kyau to wannan ita ce mashi'ar Allah kuma haka Allah yake so da shi ita ce iradar ubangiji tare da shi kuma abin da yake yi shi Allah ta'ala yake so ya ga yana yi saboda haka da irin wannan fahimta kusan suka rushe addinai gaba ɗaya ba wai addinin musulunci ba dukkan addinai saboda dukkan annabawa da Allah ta'ala ya aiko ya aiko su bil amri wan nahi ya aiko su da yin umarni a yi abu kaza saboda yana da kyau saboda wajibi ne a bar kaza saboda ba shi da kyau saboda haramun ne babu wani annabin da ya zo ba da wannan ba ita ce shine abin da ake kira shari'a saboda ka kowane annabi Allah ta'ala ya sanya masa shari'arsa ya sanya masa tsarin da zai kama da ya dora shi akan ya rayu kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to wannan aqida ta rushe dukkan wani annabci da Allah ta'ala ya saukar a doron kasa ta rushe dukkan wani littafi ko wata risala saboda aqida ce wacce aka gina ta akan cewa babu wani abu mara kyau duk wani abin da za ka yi to in dai har kaga kana yi to haka Allah ta'ala ya ce ka yi kuma wannan abin da kake yi shine da'a ga Allah to shine malam yake cewa wanda duk zai yi hujja da kaddara wato abin da aka kaddara masa ko ya samu kansa a cikinsa a kansa wanda duk zai yi hujja da wannan to wanda ya zama jinsi wato ɗaya daga cikin jinsin mushrikai waɗanda Allah ta'ala ya ba mu labarin su سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء waɗanda suka yi shirka Allah ce za su faɗa maka za su faɗa maka cewa da da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba iyayenmu ba za su yi shirka ba kuma dukkan waɗannan abubuwa da muka rika haramtawa waɗanda ba Allah ne ya haramta mana su wasu muka haramta wa kanmu to da ba za mu haramta komai ba Allah ta'ala ya karyata su yace kazalika kazzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun qul falillahi al-hujjatu al-baligha walau sha'a la hadakum ajma'in Allah ta'ala yake cewa haka waɗanda suka gabace su su ma suka rika yin ƙarya haka suka yi ƙarya irin wannan kazzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana har sai da suka ɗanɗani azabar mu suka gane cewa ashe abinda muka aiko annabawa da shi gaskiya ne kuma yin wannan abin ko aiki da wannan abin da muka aiko annabawa da shi shine shine tsiransu Allah ce qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana wannan maganar da kuke yi kuna yi ta ne akan wani ilimi ku fito mana da wannan ilimin a karanta mu ji tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun zato kawai kuke bi kuma shaci faɗi kawai kuke aiki da shi wato molanka ne kawai kuke amfani da shi walfa lillahi alhujjatul baliga ka ce hujja isasshiya tana ga Allah alhujjatul baliga Allah ta'ala ya yanke wa dukkan wani ɗan adam da Allah ya bashi guzurin hankali ya yanke masa ya yanke masa hanzari ya yanke masa uzuri tunda bai bar shi sakaka ba sai da ya aiko masa da annabawa suka karantar da shi suka nuna masa daidai suka nuna masa abin da ba shi daidai kaga Allah ya riga ya tsayar da isasshiyar hujja da dan adam ba zai je ya ce wa Allah ta'ala ina ma ina ma ba shine qul falillahi alhujjatul baligha da ya ga dama sai ya shiryar da ku gaba daya wato da ya ga dama gaba daya sai ya yi ku shiryayyu to amma ba haka ubangiji ta'ala ya ga dama ba ya so ya jarraba ku dan a tantance wanda zai yi da'a ya bi Allah da so da kauna da wanda kuma zai kiya ya bi shaidan da Allah ta'ala so shi kenan walau shi'na la atina kullu nafsin huda kowa sai Allah ya bashi shiriya to amma in aka yi haka to ya za a yi a gane cewa wannan mai da'a ne wannan mara da'a ne wannan mai jin magana ne wannan mara jin magana ne wannan mai biyayya ne wannan ba shi da biyayya ba za a bambance ba to amma in aka ba dan adam wani ta dama ta ya zaba ga wannan ga wannan duk abin da ka zaba to ubangiji ta'ala zai baka iko na kai wannan abu to wannan ba da dama din ita ce za ta tantance wanda zai bi Allah ta ce za ta tantance wanda ba zai yi wa Allah biyayya ba to kaga mushrikai Allah ta'ala ya ce za su rika fadar haka za su rika cewa لو شاء الله ما أشركنا القرآن يسأل كده وانا cikin wai cikin suratul al'am cikin suratul nahl sai gashi sun faɗa din wa qala allazina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min shay kadhalika fa'ala allazina min qablihim fa hal 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin kaga Allah cewa za su faɗa wala shi karan kansa zai nuna maka mu'jizar alkur'ani kuma zai nuna maka cewa eh tabbas babu ko shakka alkur'ani daga Allah yake Allah ta'ala ya ce za su faɗa sai kuma gashi sun faɗa aida sai su ki faɗa ɗin in ya so a gane cewa ashe abinda alkur'ani yake faɗa ba haka bane gashi har yanzu ba su faɗa ba da Allah ya ce za su faɗa to ubangiji ta'ala ya yi irin wanda ya saukar da abubuwa da basu faru ba kuma suka faru sai ya kula su faha umma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha sai kuma gashi sun faɗa suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gori yana cewa yana bin addinin annabi ibrahim ala millati ibrahim yake amma gashi ya bar alqibla annabi ibrahim ita ce ka'aba yana kallon baitul maqdis suka fara yi masa gori da wannan to sai rika addu'a qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falanwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah ce to mun ga yadda kake ta daga kanka kana ta jujjuya kanka sama kana addu'a Allah ya kawo maka canji to an canza maka alƙibla daga baitul maqdis ta koma ta koma ka'aba lokacin da Allah ce sai ya ba su faɗa ba amma ce za su faɗa kuma sai gashi suna faɗa to haka Allah ta'ala yake gaya mana allazina ashraku za su rika cewa law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun dan suka aikata alfasha sai haka muka samu iyayenmu akai kuma Allah ne ma ya umarce mu wato umarnin Allah muke bi saboda shi ya yi mu ya tashe mu akan wannan hanya saboda haka tunda muka gan mu akan wannan hanya haka Allah yake muradi daga wajen mu wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha Allah at'ama in antum illa fi dhalalin mubin idan aka ce da su ku ciyar daga abinda Allah ta'ala ya azarta ku da shi sai waɗanda suka kafirta su rika cewa mumine a nutsa'imu man law ya sha Allah wa afama ma ciyar da wanda da Allah ya ga dama sai ciyar da shi dan me zamu dauki dukiyar mu bayar tunda ka gan shi a cikin yunwa baya da shi cikin talauci haka Allah yake son shi zama a cikin talauci ba wani bakin mu taimaka masa Allah da ya yi shi ya bashi mana tunda kaga bai bashi ba baya so a bashi ne وقالوا لو شاء الرحمن ما ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون ce lau sha rahmanu ma abadnahu haka wannan bautar da muke mashi'a ce ta ubangiji iradarsa ce to kaga dukkan wani wanda zai yi hujja da kaddara akan abin da yake yi na zunubi ya ci gaba da yin laifinsa ya ɗore akan laifinsa ya rika ganin cewa da'a ma ce yake wa Allah to wannan kaga min jinsil mushrikina ya zama jins daga cikin jinshin mushrikai da shi da su babu bambanci qala Allah ta'ala raddan alaihim kadhalika kazzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ما ليتش ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل da a ce kaddara hujja ce ga wani wani zai iya yin hujja da kaddara to da Allah ta'ala bai azabta masu karyata manzanni ba al'ummomin da suka karyata manzanni umar annabi nuhu al'umma annabi hud umar annabi salih annabi shu'aib annabi lut da sauran al'ummomi da Allah ta'ala ya musu azaba to da bai musu azaba ba tunda dai ai abin da suke yi kaddara ce da shi kenan sai ya zama na sun yi abin da suka yi kuma suna da wani uzuri da hujja a gurin Allah wanda kuma ba haka ba ne babu wani mai hujja a gurin Allah bayan aiko manzanni rusula mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko manzanni su yi bushara su yi gargadi su yi maka albishir idan ka bi Allah su yi maka gargadi idan ka kibin Allah li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun dan kada mutane a zamana suna da wata hujja a gurin Allah bayan ya aiko manzanni ashe kaga zuwan manzanni ya yanke hujja ne an yanke musu hanzari to da a ce ana hujja da kaddara to da Allah ta'ala ba zai azabta wani ba da bai yi ma wani azaba ba cikin al'ummomin da suka halaka gabanin wannan al'umma ka qaumi nuhin wa adin wa samud kamar mutanen annabi nuh kamar mutanen adawa annabi hud kamar samudawa mutanen annabi salih wal mu'tafikat da alƙaryoyin da aka kifar da su mutanen annabi lut wa qaumi fir'aun da mutanen fir'auna da Allah bai musu azaba ba to amma mun gani Allah ya azabta su ya halaka su ashe kaga kaddara ba hujja bace ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين da Allah bai yi umarni a tsayar da haddi ba akan dukkan wani wanda ya ƙetare iyakarsa da sai ya kasance babu wani haddin zina wanda ya zina kaddara ce wanda ya sata babu haddi kaddara ce wanda ya kazafi babu haddi kaddara ce wanda ya sha giya babu haddi kaddara ce wanda kuma mun ga cewa ba haka shari'a take ba shari'a ta zo ta tabbatar da cewa duk wanda ya yi waɗannan abubuwan kuma aka tabbatar da ya yi aka samu shaidu babu wani hanzari babu wani uzuri babu wata shubha to ta yi tanadi hukuncin da aka ce a yi masa shi kaga da ana hujja da sai ce kawai shi shi yana da shi kaddara ce kamar barawan da ya ce sai na umar kaddara ce ta sa ya sata shi ma sai na umar ya ce to za mu yanke maka hannu ma da kaddara ki kayi sata da kaddara mu ma za mu maka haddi da kaddara shi kenan ɗaya da ɗaya kenan kaga babu maganar rudun ba da abin da zai ce kuma zai ce haddin shi ba da kaddara bai shi ba da kaddara to shi ne ce wala yahtaju ahadun bil qadri illa idza kana muttabi'an li hawahu bighairi hudan min Allah babu wanda zaka ga yana hujja da kaddara akan abin da yake yi na saban Allah yana hujja da kaddara akan abin da yake yi na saban Allah yana ci gaba da sabawa Allah ba za ka ga wanda yake wannan ba sai mutumin da yake bibiyar san zuciyarsa ba tare da bin shiriya daga Allah ba bighairi hudan min Allah shine zai ci gaba ya ɗore ya doge a kan laifi da sunan ƙaddara ne shi ya sa abin nan a ibn sina wanda ibn qayyim ya ce da shi sayyidul mulhidina a cikin isharat ɗinsa littafinsa isharat yake cewa al'arifu billahi لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر العارف بالله wanda ya san Allah wai yake cewa wanda ya san Allah wato ya cika a wajen sanin Allah to baya inkarin munkari la yunkiru munkara saboda me yace listifsarihi bi sirrillahi fil fil qadari saboda ya san sirrin Allah cikin kaddara kaga a gurinsa annabawa ba su san Allah ba manzanni ba san Allah ba tunda ai dukan duk annabawa sun yi inkarin munkari sun yi umarni da kyakkyawan abu sun kuma hana mummuna to in an ce al'arifu billah baya inkarin munkari saboda shi a gurinsa duk abin da bawa ya samu kansa a kan a cikinsa yake yi da'a ce to kaga da annabawa sun zan ba arifai ba to kaga wannan kofa ce ta iblis iblis shi ya fara hujja da kaddara fabima aghwaytani me yake da fabima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in to tunda ni ka halakar da ni wato shi ya samu hujja tunda shi an halakar da shi shi ma zai halakar da wasu to dukkan wani wanda zai ci gaba da laifi da saban Allah yana mai hujja da kaddara to limamin sa iblis ne limamin sa iblis ne yana koyi ne da abin da iblis ya gaya wa Allah karara to shine malai yace wa marra al-qadara hujjatan li ahli dhunubi ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والإقابة فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه ce duk wanda yake ganin kaddara hujja ce ga masu yin laifi ga masu aikata zunubi yarfa'u anhum zab hujja ce kaddarar nan ita ce za ta ɗauke zargi daga kansu ta ɗauke uba daga kansu to wajibinsa ne in haka ita ce aƙidarsa kuma shi ne fahimtarsa to wajibinsa ne kada ya zargi wani ko ya yi ma wani uquba don ya yi masa ta'addanci in dai har yana ga mai laifi in ya yi laifi ana iya kawar da kai da kansa saboda kaddara to duk wanda ya masa laifi shi ma kai ya ce bai yi daidai ba ballantana ya yi tunanin yadda zai ɗaufansa ko ya bi kadin haƙƙinsa ya bar shi kawai magana kaddara ce daidai ya yi saboda haka in ya mare shi ya ce je ka kaddara ce ba matsala in ya cinye kudinsa ya ce kaddara ce ba matsala duk wani haƙƙinsa da zai taɓa masa ya ce kaddara ce wanda babu wanda zai yarda da ba wanda yake faɗa wannan duk shakiyar da suke hujja da kaddarar ba sa yin hujja da ita a kankin kansu sai abin da ya shafi Allah ta'ala wanda in in har hujja ce ya kamata ta zama hujja a ko'ina ka ji cewa a mu'amalarka da mutane ma duk abin da suka yi maka ka rika ganin daidai suka yi da zamana babu laifi wanda kuma ba wanda yake haka babu wanda yake haka wanda zai nuna maka cewa abin a shakiyanci ne a shi inda gaske ne ya narke gaba ɗaya mana in an mare shi ya ce tafi kaddara ce in an cuce shi ya ce kaddara ce in an zage shi ya ce kaddara ce komai aka yi masa kawai ya tafi a kaddara ce ba za ka taɓa ganin wannan ba amma in ya aikata laifi sai ce kaddara ce to shine malam yace barra al-qadar hujjatan li ahli adh-dhunub yarfa'u anhum adh-dhamm wal iqaba fa alayhi an la yadhumma ahadan wa la yu'aqibahu idha tada alayhi wanda duk zai rika ra'ayin cewa kaddara hujja ce ga masu yin laifi na su ci gaba da yin laifin su wannan zai dauke musu zargi da uquba to wajibinsa ne kada ya zargi kowa kada ya soki kowa kada ya yi kowa uquba kada ya ba wani uquba dan yayi masa ta'addanci بل يستوي عنده ما يجب اللذة وما يجب الألم ya zama daidai ne a wajensa abinda zai sa masa jin daɗi da abinda zai sa masa wato rashin jin daɗi abinda zai ke masa daɗi da abinda zai masa raɗaɗi zama ɗaya a wajensa saboda haka da wanda zai yabe shi da wanda zai zage shi da wanda zai bashi da wanda zai hana shi da wanda zai dake shi da wanda zai lallashe shi su zama ɗaya a gunsa فلا يفرق بين من يعمل معه خيرا ومن يعمل معه شرا ya zama ba zai bambance tsakanin wanda zai masa alkhairi da wanda zai masa sharri ba ya ɗauke su duk a matsayin abu ɗaya suke tunda kowa yana tafiya ne kan kaddara wa haza mubtani'un taba'an wa aqlan wa shar'an wanda wannan abu kowa ya san ba zai yiwu ba a ɗabi'ance yadda Allah ta'ala ya ɗabi'antu ɗan adam a kansa ba ɗan adam ba ko dabba wadda ita ce ɗabi'a dabbar da take kake kyautata maka sai ta matso kusa da kai da wacce kake dukan ta ta gudu shi ta san abin da yake mai daɗi ta san mara daɗi ta bambance wanda yana santa da wanda ba ya santa kare yana tare da mai shi yana bin shi a jiki jiki in ya ga wani bako ya haushi da haushi shi ya san wannan nashi ne wanda ba nashi ne a ɗabi'ance wannan ya saba a hankalce ya saba duk mutum mai hankali ya san akwai daidai akwai ba daidai ba akwai alkhairi akwai sharri akwai haske akwai duhu dole ne in dai da hankali ya san akwai bambanci tsakanin wannan da wannan ballantana kuma shari'a wacce ita ke da sikeli da ya fi kowane irin sikeli ya fi sikeli na ɗabi'a ya fi sikeli na hankali ta zo da bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin kafirci da imani tsakanin munafici da ikhlasi tsakanin duhu da haske shari'a ta zo da abin da zai zama mizani tsakanin zalunci da adalci ta zo da mizanin da yake bambance duk waɗannan abubuwa kowanne abu ta aje shi a mahallansa to kaga wannan ba ta yadda za a yi shari'a ta daidaita su wa qad qala ta'ala am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al muttaqina kal fujjar ko za mu sanya waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai kamar maɓarnata a doron ƙasa ko kuma za mu sanya masu tsoron Allah kamar fajirai wani istifham istinkari abinda ba zai yiwu ba a daidaita muminai masu aiki na gargaru su zama daidai da mufsidai maɓarnata a doron ƙasa zama da ɗaya suke a wurin Allah yadda Allah ke ganin waɗannan haka yake ganin waɗannan kowa yana masa da'a a inda ya aji shi ya aje wannan ya yi sallah ya gaskiya ya imani ya yi biyayya ga iyayensa ya aje wance ya tantiranci ya yi shakiyanci ya tumasanci ya yi shedanci kuma duk a gurin Allah ɗaya suke ba sai yiwu ba Allah ta'ala yake cewa za mu yi haka ashe kaga tunda Allah ba zai haka ba za ka yi masa hujja da cewa kai tunda ka samu da'a kake yi ba afa naj'alul muslimina kal mujrimin yanzu za mu sanya waɗanda suke musulmi masu miƙa wuya ga Allah masu sallama wa Allah za mu daidaita su mu sanya su kalmujirmi kamar waɗanda suke masu manyan laifuka masu ijirami da saba wa Allah ba za mu yi ba Allah ce am hasiba allazina ishtarahu sayyi'ati an naj'al an naj'al allazina an naj'alahum kallazina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun Allah ta'ala ya ce am hasiban ladina ishtarahu sayyi'at yanzu waɗanda suka aikata miyagun ayyuka suna tsammanin mu sanya su an naj'alahum kallazina amanu wa amilus salihati mu sanya su su zama daidai da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai sawa'an su zama daidai mahyahum wa mamatuhum rayuwarsu da mutuwarsu a duniya da lahira duk su zama ɗaya Allah ya ce sa'a ma yahkumun abin da suke hukunci da shi ya yi muni ashe kaga shari'a ta nuna akwai bambanci tunda ta nuna akwai bambanci kaga ba wanda zai zo ya hujja da kaddara cewa abin da shi yayi din nan kaddara ce saboda haka da'a ce ga Allah قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا ترجعون أفحسبتم ashe kuna tsammani cewa mun halicce ku don wasa ba wata manufa ba don mu umarce ku ba mu hana ku wa annakum ilaina la turja'un kuma ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba a'a Allah ta'ala ya halicci halittunsa ba don wasa ba da manufa ya halicce su wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji ya halicce su ne domin su bauta masa wannan shine dalilin da yasa ubangiji ta ala yi su ashe kaga akwai umarni akwai hali akwai daidai akwai kuskure dole sai an bambance wannan kuma dan a bambance wannan ubangiji ta ala ya halitta ayahsabu al-insanu an yutraka suda za shi dan adam yana tsammanin a bar shi sakaka haka kawai ai la yu'mar wa la yunha ai muhmalan la yu'mar wa la yunha a bar shi sakaka a sake a watsi ba tare da an ba shi umarni ba ko an hana shi to kaga wannan hujja ce ga dukkan waɗanda za su rike kaddara a matsayin wani dalili a ce wai ɗan adam ya ya abin ya shahidal qadara shahidal haqiqa saboda ka ya halarto kaddara ya halarto haƙiƙa saboda ka shi babu maganar daidai da rashin daidai a gurinsa komai yayi daidai ne waɗanda duk suke da wannan to sharrin su ba ƙarami ba ne domin sharrin su abinda aƙida su take hukuntawa shine rusa addinai gaba ɗaya ba wani addini da suka yi imani da shi a haka duk wani addini sun ƙaryata shi to shi ne malam kuma sai ya kawo hadisin annabi musa da annabi adam saboda wasu za su iya hujja da shi akan hujja da kaddara cewa za a iya hujja da kaddara to ya kawo shi don ya bayyana hakikanin gaskiya dangane da lamarinsa cewa qad thabata fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ihtajja adam wa musa قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعسى آدم ربه فغوى فقال بأربعين سنة قال فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة قال فحج آدم موسى حديث يا تبت في الصحيحين أتشكين سيو البخاري لمسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa ihtajja adamu wa musa annabi adam da musa sun yi wa juna hujja sun ja da juna ƙala musa annabi musa ya ce ya adam ya kai adam anta abul bashar kai ne uban mutane duka khalaqaka allahu biyadihi allah ya halicce ka da hannunsa wa nafakha fika min ruhihi ya busa maka ruhinsa wa asjada laka mala'ikatahu ya sanya mala'ikunsa suka yi maka sujjada akhrajtana wa nafsaka min aljanna ka fito da mu ko ya ka fito da mu da kai kanka daga gidan aljanna wato kamar yana zargin sa duk wannan falala da ni'ima da daraja da martaba da Allah ya maka ya yi maka kaza da kaza da kaza kuma sai ka fito da mu daga gidan aljanna to ka jawo mana wata musiba to shi ne sai kala lahu adam annabi adam ya ce da shi anta musa kai kuma kai ne musa allazi istafaka allah bi kalamihi wanda allah ya zaɓe ka da maganarsa to ya zaɓe ka ya yi magana da kai ka ji sautin ubangiji ta'ala يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي وكتب لك التوراة بيده يربو تامك التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء ألا يربو تامك التوراة دهننسا ثورك كيما يمك فللا فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق da shekara nawa kaga an rubuta a kaina tun gabanin a halicce ni وعسى آدم ربه فغوى آدم يا سابا وأبنجي سدن هكا يا سكي هنيا يا تابي يا بر شريع tsakanin wannan rubutu da Allah ta'ala ya yi da kuma halitta ta shekara nawa ce shekara arba'in kala bi arba'ina sana wato Allah ta'ala ya tabbatar da annabi isa annabi adam salam zai ci wannan itaciya zai bar umarnin Allah ta'ala zai saba wa umarnin Allah ta'ala da ya masa na kai ya kusanci itaciya ya ga wannan to in ka ga wannan falima talumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an ukhlaqa bi 40 sana yaya za a yi ka zarge ni da kan wani al'amari wanda Allah ya kaddara mun faruwarsa kafin a halicce ni da shekara arba'in kala annabi ya ce fa hajja adamu musa annabi adam ya rinjaye annabi musa da hujja mu'tazilawa irin su abu aliyu jubba'i da waɗanda suka yi masa muwafaka sun ce hadisin ƙarya ne sun ce hadisin ƙarya ne saboda inda wannan hadisin gaskiya ne to da an rushe umarni da hani da mai saban Allah ya samu hujja shi ma sai ce haka tun kafin a halicce shi Allah riga rubuta a lauhin mafuz zai yi saban Allah saboda ka dan me za a zarge shi in ya yi saban Allah suka ce wannan hadisin idan muka yadda akwai shi to mun ba da kafa ga dukkan mai saban Allah ya yi hujja da kaddara ya ci gaba da saban Allah saboda suka ce mun rushe shi hadisin da dukkan masana na ilimin hadisi na farko da na ƙarshe da na tsakiya duk sun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi sun tabbatar da shi ba wanda ya karyata shi su suka yarda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne dole a bauta wa Allah da shi dole a sallama wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda ya duk ya faɗa su suka sadaukar da rayuwarsu da lokacinsu da duk abin da suka mallaka don yi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi hidima da tace su da rereye su da kawar da dukkan wani gurbataccen hadisi suke da wannan kuma su suka tabbatar da wannan hadisin manzon Allah ne sai wasu can da suke makiya hadisan manzon Allah wanda ba su dauki hadisan manzon Allah addini ba su ne za su zo su yi magana akan hadisin manzon Allah ya tabbata ko bai tabbata ba ga wanda ya mai da rayuwarsa ka cokan cikin harkar sha'anin hadisi ya haƙura da ci da sha saboda saboda saboda yin bincike akan hadisi sai wani ba mu'tazili ba mu'tazili wanda bai san komai dangane da hadisi ba ya zo ce hadisin ƙarya ne to yadda suka karyata wannan hadisi haka suka karyata a hadisin ru'ya رؤية الله يوم القيامة haka suka karyata ahadithu shafa'a hadisan ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ranar gobe ke alkiyama suka karyata ahadithu sifat sifatullahi al-ikhtiyariyya sifofin Allah da ya tabbatar wa kansa hadisan da su tabbatar wa da Allah hannu ko ido suka karyata su sauraka suka karyata hadisai da dama hadisan ashiratu sa'a suka karyata su suka karyata hadisan da suka zo kan dajjal da saukar annabi isa duk dai wasu hadisai da dama suka kwashe su suka zubar da su a cikin kwandon shara sauraka su tarihin su daman ya riga ya cika da irin wani aika-aika ta wance kali da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauraka magana su ba a bar sauraro wace ana magana ne akan wanda suka yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine malam ibnu taymiya yake ce mana
وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب أمن عصى الله لأجل القدر وطائفة شر من هؤلاء جعلوا حجة وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوا أو الذين الذين شهدوه الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن له فعلا ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى وكل هذا باطل
to ya ne ne dan ka tsaya batilin ولكن yawo وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة الت- التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب من ال- من الذنب لا يلام وهو قد تاب منه أيضا ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين طيب يا إشيك هكذا ما يأتي وهذا الحديث وهذا الحديث دلت فيه طائفتان wannan hadisin bangarori biyu kungiyoyi biyu sun bace dangane da sha'aninsa sun saki hanya sun fada cikin bata ta'ifatun kazzabat bihi lamma zannu annahu yaqtadi raf'a adh-dhanbi wal iqab amman asallaha li ajli al-qadari yace akwai da'ifa wasu bangare na wasu mutane waɗanda suka karyata wannan hadisi saboda tsammanin da suka yi zaton da suka yi cewa wannan hadisi yana hukunta ɗauke zargi da ukuba ga barin wanda ya saba wa Allah saboda kaddara su ne waɗanda muka faɗa al-mu'tazila sun yi zaton cewa wannan hadisin ai yana nuna kenan ba za a zargi wanda ya saba wa Allah ba inda tun da kaddara ce ba za a yi uba ga wanda ya saba Allah tun da kaddara ce to tun da haka ne hadisin ba gaskiya ba ne waɗannan mun ce ba su isa su yi magana akan sha'anin hadisi ba saboda suna da bakin tarihi dangane da sha'anin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mun ba sa kallon hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallo na mutunci waɗanda suka yi da mutunci a wannan harka ta hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya ja kan wannan hadisi saboda haka hadisi ne manzo Allah ya faɗa idan ba su gane ba sai a ganar da su wannan shine magana wa ta'ifatun sharrun min haula'i sai wata da'ifa kuma wanda su sun fi waɗancan sharri ja'aluhu hujjatan su sun maida hadisin hujja ne na su yi tabarar da suka ga dama a rayuwarsu su yi lalatar da suke so ibnu taymiya ya ce waɗannan sun fi waɗancan shari su waɗancan khaw- abin nan mu'tazila suna so ne kada a ba ma waɗannan kafa su yi tabarna suna tabar gaza sau aka mu rushe hadisin idan muka rushe hadisin waɗannan ba su da madogara to da sun tsaya iya nan na- na su ga cewa ba su ba mu waɗannan madogara ba da abin to amma mu rushe hadisi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada wannan ai matsala ce haka kawai saboda wani ya yi masa gurguwar fahimta sai ka rushe shi yanzu dan wani ya ɗauki wata aya ya bankara ta ya yi wani guri da ita cikin fahimtar sa shikenan sai a zo a ce ayar nan ya kamata a a daina karanta ta saboda wasu suna mummunan fahimta eh inda kuna sauraro kwanan nan a satin nan shugaban kasan masar abdul fattah sisi a taron maulidi da aka yi yana cewa akwai nasussuka da musulmi suke tsarkakewa shekaru da dama ɗaruruwa ya kamata a sake duba su a fito a yi musu bore da fito na fito abinda ya kira saura diniya saboda wasu sun ɗauke su suna abinda suka ga dama da su yanzu a ce saboda mutanen da ba su fi yawansu a duniya mutanen da ba su fi 1.6 biliyon ba yana nufin musulmin duniya duka ba su fi biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida ba a ce su tayarwa da wajen sama da miliyan biliyan hudu hankali su hana su sakat wato 'yan tsirarin musulmi a duniya su hana majoratin da ba musulmi ba sakat to ya kamata waɗannan nasussuka da ake tsarkakewa tun shekaru ɗaruruwa ya kamata a tashi a yi musu bore magana da yake nan shi ne masana suka ce to sai ya ja nassin mu je shi wanda za a yi wa bore ya karanto nassin da za a yi wa bore duk da dai 'yan kanzaginsu sun yi wuca suna ƙoƙarin kare shi da kasan yana magana ne a gaban malaman azhar to ciki kuma akwai waɗanda suke duk abin da ya faɗa haka ne babu ja in ya so har ma yanzu sun yi kwamiti na samar da wannan juyin juyi hali saura duniya da an yi kwamiti to kaga irin wannan shine saboda wani an samu wani ya yi gurguwar fahimta akan wani nassi ya fahimce shi ba daidai ba ta ƙarƙashinsa ya yi barna to sai ka yi rigima da nassin ko kuma ka yi rigima da fahimtar wancan abin da ya kamata ka yi da cewa akwai wasu suna da wata fahimta ba daidai ba ya kamata a yi ƙoƙarin gyara musu fahimta sosai kowa ya saurare shi amma ka tuhumi nassin shi kansa saboda haka shi kansa alƙur'anin a gurinsa ya kamata a baje shi a sake tsitsince wasu abubuwa a ciki ai bai isa ba inda haka za ta yi a wanda suka fi shi tsiya ba su iya yi ba saboda haka shi din me to shine ibnu taymiya yake cewa wa ta'ifatun sharru min ha'ula'i ja'aluhu hujja wa qad yaquluna al-qadru hujjatun li ahli al-haqiqa alladhina shahiduhu sukan iya cewa a wasu lokuta ita kaddara hujja ce amma li'alil haƙiƙati ga 'yan haƙiƙa waɗanda suka halar suka hango shi wanda duk ya hango haƙiƙa to shi da shi ba ba ba ya da matsala inda ya fahimci sirrin kaddara to ba ya da matsala duk abin da ya ga yana yi kawai haka Allah yake son shi kuma da'a yake wa Allah aw allazina la yarawna anna lahum fi'lan ko waɗanda suke ganin ba su da su aiki da karan kansu duk abin da suka yi Allah ne ya yi to tunda shi ba shi ne mai aiki ba Allah ne mai aiki to wa za a zarga Allah kenan za a zarga wa za a yi wa hukuma Allah za a yi wa tunda shi ne mai aiki shi ba shi ne mai aiki ba ce la fa'ila haqiqatan illa Allah to duk tsiyatakun da kuka ji ana yi daman can akwai waɗanda suka assasa abin a ce ma wani Allah ne a ce wani ɗan Allah a ce wani uban Allah ne ko Allah ɗansa ne ko shi ma Allah ne ko abu ne yana rubuce kuma duk rigimar da sun tafiya suka ta yi kenan a can baya akan cewa sai an rusa wannan aƙidar musulmi za su samu zaman lafiya saboda aƙida ce da take halatta duk wata tsiya a yi za a fake da ita ba abinda ba za a yi ba to za a yi dan adam ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya idan akwai irin wannan aƙida a doron ƙasa ta halatta maka komai ka cuci dan uwanka ka zalunce shi ka shiga haƙƙinsa ka ci haƙƙinsa ka ci haram ba kai kai ba Allah yi shi yasa a doron tarihi babu aƙidar da take tabbatar da salama da zaman lafiya da lumana da kowa ya samu haƙƙinsa da 'yancinsa irin aƙidar sunna saboda babu wanda zai keta doka a aƙida sunna a ce da shi daidai yayi babu shi saboda in dai za a dawo kan doren sunna to nan ne za amma in aka saki doren sunna to an ko bude kofa duk wanda ka ga yana cuta yana zaluntar to ya saki hanya to shine ma da yace waɗannan sharri ne sun fi waɗancan sharri domin aqidar su rushe addinai ne gaba ɗaya kamar yadda muka faɗa a baya gaba ɗaya ta rushe addinai munaqizul liddiyanati kulliha mu'tazila ya fahimta su ce su kuma kokari suke yi wai su tabbatar da wannan aqidar tasu cikin al-usulul khamsa al-adl abinda suke kira al-adl al-adl da su a gurin su shine nafiyul qadar a kore kaddara to kokarin a tabbatar da al-adl domin suna ga in ba a kore kaddara ba to za a tuhumi Allah da zalunci ba za a ce Allah ya kaddara abu akan bawa ba kuma ya yi masa hukuma akan abin da ya kaddara masa da haka in muna son mu tabbatar da Allah adalci sai mun kore kaddara kaga su in ka koma za ka cewa manufarsu tana da kyau sabanin waɗannan su waɗannan addinin suke so a rushe kowa ya abin da ya ga dama shi yasa ibnu taymiya ce sharrun min ulaika sun fi waɗancan wa minan nasi man qala inna ma hajja adamu musa adamu musa li'annahu abuhu wasu suka ce ai annabi adam ya kure annabi musa ne saboda annabi shi saboda shi annabi adam shine uba uban annabi musa ne to wanda ba ga ba magana bace ita hujja ana karɓarta daga uba take ko daga ɗa ba ta da alaka wane uba ne wane uba ne wane ɗa ne annabi ibrahim ya gaya babansa ba wannan ubuwa ba ta yi tasiri wajen kasancewa annabi ibrahim shine ke da gaskiya saboda ka babu magana cewa dan yana babansa shi yasa ya kure shi wannan ba magana ba ce aure annahu qattaba ko kuma a'a ya kure saboda ya tuba shi ba ibnu taymiya ce a'a ita ma wannan ba magana ba ce ai annabi musa ya san annabi adam ya tuba kuma shi ma ai yayi laifi ya tuba da haka ba zai zarge shi ba tare da cewa ya san ya tuba ba wannan ne zalilin zargin ba ba zargin ya yi laifi ba tare da cewa ya tuba shi kuma annabi adam ba ya kare kansa bane da cewa ai na tuba ai da sai ce ai na tuba ba da wannan ya kare kansa ba ai saboda kaga shi ba wannan ne mahallin zargin ba dan shi ma annabi annabi Musa din ai shi ma yayi ya ce ya tuba rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la saboda shi ma ya yi nemi Allah ya gafarta masa shi ma ya tuba ashe ka gaba wannan bane ya san ai abin da ake kira tuba aw li anna dhanba kana fi shari'a wal lawmak fi ukhra wasu suka ce a'a abin da yasa annabi adam ya kula annabi Musa saboda zunubin sa a shari'ar sa ne shi kuma zargin annabi Musa a shari'ar sa ne zaka shari'a ta sha bamban da haka bai da ikon bai da hurumin ya zargi abin da aka yi ba a shari'ar sa ba ita ma wannan ba magana bace saboda wannan al'umma da Allah ya bata shari'ar ta daban shari'ar da annabi sun zo da ita bata gushe ba tana zargin al'ummomin da suka gabata saboda sun saba umarnin Allah ko ba ai ana zargin al'ummar annabi nuhu al'ummar annabi hudu fir'auna da sauransu da suka saba wa annabawansu ana zargin ko ba zargi ana zargin su ashe kaga wannan ba shine hujja ba dan an samu bambancin shari'a baya hana a zargi waɗanda suka gabata waɗanda suka saba ma wannan wato umarnin Allah aw li anna hadha yakunu fi dunya duna al-akhirah ko a ce a saboda wannan a duniya ne akai abun abin da ba a lahira ba saboda haka bai kamata dan ta kuma lahira abin da ne duniya ce darut taklif lahira ba darut taklif ba don haka ba za a zargi annabi adam a lahira da cewa yayi kaza yayi kaza ba ita ma ba magana ba ce saboda Allah ta'ala yana zargin bawansa da laifi a duniya da lokacin da ya mutu da lokacin alkiyama da zai tashe shi kayi kaza kayi kaza alkiyama daru taklif ce amma Allah zai zargi bawa da abin da yayi saboda haka wannan ba shi bane shi yasa ibnu taymiya ya ce ko kullu hadha batil duk wannan ba daidai bane kuskure ne ولكن وجه الحديث إن حديث يساقبا أن موسى لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة يا ذا الجيشي saboda musibar da ta same su saboda cin wannan itaciya da ya yi da ya ci wannan itaciya dalilin da aka fito da mu gidan jarraba shine duniya wannan shine mahallin zargin shi yasa a cikin hadisin ya ce da shi limaza akhrajtana wa nafsaka min aljanna ya akai ka fito da mu da kai kanka daga aljanna shi kaga yana magana ne akan musiba ba yana ga magana ne akan wani abu daban ba lam yalumhu limujarrad kaunihi aznaba dhanban wa taba minhu ba zarge shi ba dan kawai ya zunubi ya tuba fa inna musa ya'lamu anna at-ta'iba min adh-dhanbi la yulamu annabi musa ai ya san mutumin da ya laifi ya tuba ba a zargin sa وهو قد تاب أيضا شيما كما يتبعي يا توبة ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا دا النبي آدم عليه السلام yana ganin cewa in dai mutum ya yi abu bisa kaddara babu abin da zai sa a zarge shi to ba abin da zai sa kuma annabi adam da baya zo ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin da sai ce Allah to ai ka kaddara amma sai ya tuba ya ce Allah mun zalunci kanmu idan baka yi mana rahama ka ji kanmu ba za mu kasance minal khasirin daga cikin asara saboda haka wannan shine wajihin da yasa Allah ta'ala abin da annabi Musa alaihi salam ya zargi ya zargi annabi adam ya zarge shi ne akan ya fito da su daga daga gidan ni'ima gidan daɗi ya kawo su abin nan shi kuma annabi adam salam ya yi masa hujja ne da kaddara ba akan ya doge ya ci gaba da laifi ba dama a inda ake rikicin ka tsaya akan laifi ka ƙi tuba ka ƙi bi ka ƙi bari da hujjar cewa kaddara ce annabi adam salam wannan abu ya riga ya wuce tintin ya tuba har ma Allah ta'ala ya zaɓe shi sun mashta ba wa rabbuhu fataba alaihi wa hada Allah ya tuba ya karɓi tubansa ya zaɓe shi ya shirye da shi ya bashi annabta kaga abin da ya riga ya wuce to in abu ya riga ya wuce zaka iya cewa Allah ya kaddara maka amma ka yi hujja da kaddara akan ka doge kan laifi na rikicin yake an gane ko mutum ya yi hujja da kaddara akan abin da ya riga ya wuce bayan ya tuba ya gyara halinsa in wani ya zo zai zarge shi sai ce a'a can da Allah ya kaddara mana wannan abu amma mun tuba wannan babu laifi wannan alama ce ta albara'atu min alhawli wal quwwa alama ce ta tauhidi albara'atu kuma min alhawli wal quwwa wanda shine abin da annabi adam alayhi salam yayi anan lokaci yayi insha Allah a sati mai zuwa za mu dan ƙara fito da wasu 'yan nukudodi waɗanda watakila wasu su fake da su wajen hujja da kaddara cikin ayyukansu na laifuffuka don mu ba da ansa a kansu abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad